أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد الممكنات أعظم العظماء على الله قائبة أتقل مخلوقات حسا ومعنى أبد العباد عبادة إلى الله جنا وإنسا وملكا أقرب المخلوقات إلى الله سرا وجهرا أصدق وأبلج وأوزع وأبين وأتم وأزلقي وأشرعي وأكملي وأنوري من يمشي على الأرض لهجة نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا ودليلنا إلى ربنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى جماعة المسلمين بالأخص ku da Allah Ubangiji ya rabautar da ku halattowa wannan zawiya tamu mai alkhairi mai albarka a wannan la'asariyar ta talata kuma la'asariya ta takwas da kuma ɗindin jama'ar musulmi wadda muke haɗe da ku ta tsanin albarka rediyo kowace safiya takwas zuwa tara da BRC su sha biyun dare zuwa sha biyu da rabi da kuma wadda muke haɗuwa da ku ta social media kowannenmu da sunansa da darajojin da Allah ya ma kowannenku na fara mana da gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. kamar da ɗazu na faɗa yau muna la'asariya ta takwas wato talata ana kirga takwas ga watan tara musulunci hijira shekara dubu da ɗari hudu da shekara arba'in da shekara biyu Allah ya kuma ba mu aron dama da zarafi mun da za mu ɗora daga yadda jiya ya ƙaddare mu tsayawa cikin wannan aiki mawuyaci aikin da hadisi zai faɗi abin da Allahn da ba farau ba bai da farko bai da ƙarshe ya faɗa dole sai an yi wa Allah kankan da kai amma roƙo Allah ya ganar da mu saƙon na Ubangiji busa daidai ya azuta mu daman isar da ciwo bayansa a busa daidai ya azurta bayin nasa su fahimci saƙon a bisa daidai ubangiji Allah ya ba mu ikon ɗabbaka saƙon a bisa daidai jiya mai mana karatu alaramma malam abubakar muhammadul amin ya karanta mana dai aya ta tamanin da hudu sai dai ba mu kai ga ƙarasa fassararta ba lokaci ya tafi kuma abin da ya haɗa mu a nan shi ne gwargwadon abin da su aka karanta a yi wa al'umma bayani gwargwadon yadda ya samu za ka muna roƙo a ran ma sake karanta mana kula manna billahi na قل آمنا بالله وما
وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق
Allahu akbar walillahi alhamdu ubangiji ya bude wannan aya da aiki na umarni a yaren larabci aiki iri uku ne aikin da aka yi suna kiran shi fi'il madi aikin da ake yi ko za a yi yanzu suna kiran shi fi'ilun mudari'un aikin da ake ba da umarni je ka yi ko je ki ko je ku yi suna kiran shi fi'ilun amrin to nan wannan ayar sai ta bude da fi'ilu amrin qul ana gaya ma wanda isa a gaya masa shine annabin annabawa manzon manzanni bawa jagoran bayi a halaran ubangiji sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kace musu amanna billahi mu kam ba za mu yi abin da ka abu dan asharabu da tawagansa suka yi ba ba za mu yi abin da zumran yahudawa abokan muƙabalan ka'abu suka yi ba mu mun yi imani da Allah wa ma unzila alaina mun kuma yi imani da abin da aka saukar mana don mu bi Allah da shi wato alqur'ani wa ma unzila ala ibrahima mun yi imani da takaddun nan guda goma wadda aka ba da shari'a wa nabiyullahi ibrahim bin tarikh al-halil alayhi salam wa isma'ila mun ma yi imani da abinda aka ba wa annabi isma'il da ga annabi ibrahim alayhi salam kaka ga ma'aiki annabi alayhi salatu wa salamu wa ishaqa mun ma imani da abinda aka ba wa nabiyullahi ishaqa shi ma dai ɗa ga annabi ibrahim alkhalil alayhi musallam wa yaquba mun yi imani da abin da aka ba wa nabiyullahi yaqubu shi kuma ɗa ga annabi ishaq jika ga annabi ibrahim duka alayhi musallam wal asbabi mun yi imani da abin da aka ba wa jikokin yaqubu wadda ake ce musu banu isra'ila wa ma'ufiye musa ka ce musu ya rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam mun yi imani da aiken da aka ba annabi musa ruh annabi musa kalim afwan afwan annabi musa kalim an ba shi dokoki da ake cewa ten commandments kuma ana kiran wannan saƙo nasa a jumlatance a taurat ta gino a kan aya dubu sau dubu wato ayan a taura miliyan ɗaya ne ayan alƙur'ani kuma dubu shida ne da ɗari biyu da goma sha hudu ko da goma sha biyar ko da goma sha tara bisa dai saɓanin wajen ajiye ayoyi na su ƙurra'u da kuma ruwatu wani ƙarin inda ya saka aya wani ƙarin waƙafi ya saka in an zo lissafin yawan ayoyin da samu shi ayoyin shi sun yi ƙasa da wanda shi abun waƙafin ma aya yake samu kun ga ayar qur'ani dubu shida da ɗari biyu da goma sha hudu amma a taura aya miliyan ɗaya ne amma abin da babu a taura shi yake yawa amma qur'ani komi nan lakin dai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahil wa isa ka gaya musu ya jakada na Allah na gaya wa ma'aiki ya gaya maka abu dan ashirin da sauran dukkan yan tawaye abinda aka saukar annabi isa mamumin imani mutanen ataura da injila su ne suka yi yanzu bore a gaban mai gashi an gaya musu ba a yi kamar su ba su ba a yi yadda suka yi ba mu mun gaskata risalar ubangiji tagun annabi Musa mun yadda gaskiya ne tagun annabi Isa mun yadda gaskiya ne amma littafin da aka ba mu mu yi bauta da shi shi aka fara faɗa wa ma unzila alai gaskata littattafa daban aiki kuma da su daban kowane manzo haƙƙinsa a wuyan mu shine mu yadda Allah ne ya aiko shi abin da ya kawo mai yadda shari'a ce amma shari'a ga mutanensa ba gare mu ba mu a riga an ba mu shari'a mu wannan biyuna da ma abin da aka ba mu annabawa ka tafani ka fashanin annaba abin da aka ba su suka musulmi ya yadda min rabbihim wanda aka ba su daga ubangijinsu suka zo suka karantar a zamaninsu a ƙarninsu a yankin da annabtarsu take ci shi ma'aiki shi kaɗai yake da ya kuwa duk duniya duk duniya yake kira shi ne kaɗai a risalarsa ake da ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum don mutane annabi Allah da ya kira su su zo su ji wadda ba shi ba daga manzanni aikaku kowa na da huruminsa akwai mai kira da ya bani isra'ila iyakacin ku ne mutane akwai mai kira da ya ƙaumi ya mutane na ƴan yare na amma ma'aiki kuma arsalnaka illa ka fatan linnasi bashiran wa nazira walakinna aktharan nasi la ya'lamun sallallahu alaihi wasallam shi duk duniya ta su la nufarriqu baina ahadin minhum mu ba ma raba mu kore ɗaya daga annabawa mu yi imani da wani manzo mu yadda aikacce ne wani kuma mu kushe shi ko mu ƙaryata shi ba ma wa wannan shine zaman lafiyar mu kowane annabi muna kaddara shi muna gaskata shi kowane manzo muna kaddara shi muna gaskata shi wa nahanu lahu muslimuna wa nahanu ka gaya muku ya jakada na ka ce mu kan wannan al'umma muhammadiyya wannan al'umma islamiyya ka ce mu kan muslimuna lahu mun sallama mun miƙa fatakon ɗin kanmu da zarafinmu da lokacinmu da ƙarfinmu da lafiyanmu mun miƙa wa Allah sai yadda Allah ya so ya yi da wannan muka cancanta kira mu musulmuna kun ga wannan tafiyar ta yi daban da abin da wannan zumra ta yahudu da nasara suka yi na bore har da raddi da mai da shari'a annabi ba za mu karɓa ba kuma addini suke so mu shiga nasa to mun ki mu shiga nasa kaga su ba su aka mutu ana so kullum masani yayi daban da wanda bai sani ba mai hankali yayi daban da wanda ya rasa hankali duka ko ya rasa rai haka ne to jiya mun karanta a samawa aka ce kuma wal ardi to kalmar al ardu jiya an shafa'a ba a ce komi ba a kai da aka yi ta'arifatun adadin sama'u da samawa sai kuma aka wuce wannan kalma ta al'arzi a nan ita ɗayanta a ƙur'ani Allah ke ambata ta baya ambata al'arzani bitasmiyati baya ambata al'arduna ko al'ardina bil jam'i Allah yana daidai ya faɗa ya ki ya faɗa walau marrakat wahid ya faɗi wannan kalma a ƙur'ani sau ɗari hudu da sittin da guda ɗaya wani waje al'ardu da damma wani waje al'arda da nasba wani gu al'ardi da kasara wato jarra waje 461 a wannan littafin hannun namu ne da muka wuce nan sai muka ce shi annabi Ibrahim ana kiran shi kakan annabawa kakan manzanni shi yasa a siyaki in dai za a jero wasu adadi mafi yawa sai ga an buɗe kuma da shi ko a faɗi kaɗan sai a ɗoro shi shi kuma sai a yi marfi da jikokinsa da jikokin jikokinsa sai a cika adadin da su me yasa haka shine bada'in Allah khalilur rahmani bada'i duk abin da ya roƙa Allah zai bada'i to kujerarsa kenan ta kulla annabi Ibrahim kujerarsa ta kulla shi bada'in ubangiji kujerar nabiyullahi Musa ta zance kalimur rahman yana magana da Allah mubasharatan ko ka ce mubasharatan biduni jibril sahibul wahyi da kujerar nabiyullahi Isa ruh shi ruhun min Allah ruhun lahi ne alqaha ila maryama kalmar Allah ne kuma ruhin Allah ne kalimatul lahi alqaha ila maryama wa ruha minhu yace inna masala isa inda allahi كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون كن إذا كلمة alƙaha ila maryama kuma wa ruha amma shi ne gida kwacakwam ɗin gurungun arzikin Allah mafi bayyana hasken Allah mafi faɗaɗa jakadan Allah mafi cika shi kuma haƙibun rahmani shi kujeransa ta wuce ta khalilu ta wuce ta kalimu ta wuce ta ruhu shi habibur rahmani me bambancin halilu da habibu shi halil in yace iya son kaza kujeran za ta sa Allah sai yi masa habibu kuma ba ya faɗa eh bambancin kenan Allah kawai yake wa la saufa yu'tika rabbuka fa tarda baro ba yace wa min al-layli fatahajjad bihi nafilakan lak ase an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda barokaiba yace yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wallazina amanu barokaiba to shine bambancin habibu da halilu duka Allah ba mu albarkacin wannan annabi Ibrahim din nan da yana sai aka goyo annabi Ismail annabi Ishaqa annabi Yaquba annabi Musa annabi Isa nan biyar aka goyo bayan an ambaci sunansa haka ne annabi Ismail dansa dansa mubashara wanda kinsa yanka ta fada kansa a riwaya mafi kan adadi alƙaluman malaman riwaya sun saba ko sun ce ishaf ne ko sun ce isma'il ne amma dai a shaharu wa a zaharu wa a kawar ruwat war riwaya an ce isma'il alaihi salam kaga da da ne ishaqa da ne yaqubu dan da ne musa da isa ‘ya'yan ‘ya'ya. Ubangiji sai faɗa a wani waje, ya ce, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaume nawa narfa'u darajatin man nasha bitanwini wa fi qira'a ukhra narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويعيب وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين موسى متنا وأنبا أما دعا أكبر كيجا كما يجي يعني haka kujerarsa a annabta da risala babban kujera ce haka kuma a gabata ma kuma na cikin annabawan da Allah ya ba su dama suka jaddada ginin Ka'aba Allah ba mu albarkacin jiya mun faɗa mun ce Annabi Musa shine aksarul anbiya zikran fil Qur'an sunansa ya ci sunan sauran manzanni yawa a Qur'ani sunansa ya zo waje 146 a 136 136 sunan kadai labari kuma a maimaita a kuma maimaitawa labarin shi annabi Musa saboda girman kafirin da suke gwajin kwanji da shi shi kuma waje 30 Allah ya kawo shi don kasa ne Musa ya yi karo da jirgin jagwa ya gamu da drum jirgin da ba matuki shine fir'aun shi holoko ne amma da tsakuran jami'an tsaro akwai mutum dubu saba'in suke jirgin karban kare kuma da kara ne sai a can Kar ka bari a zo a yi lahani wa Allah ka a samu kofa ta wajenka Allah ya kafu kuma mafi munin abin ba fa albashi ake ba suna yi ne shi Allah su bayi ba salari ba alawa ba promon ba ba ba ba ba ba ba kaka duniya tsohon gani ne ba su yanda babu a riga an yi yanzu kawai maimaici ake Allah ya kara mana shiriya to jama'a musulmi annabi isa sunan shi a qur'ani ko 25 ne kun ga kasan kasan kasan kasan kasa adadi da nabiyullahi musa kalim ma'aiki kuma in dai banda mukamansa in banda nabiyyu rasulu siraju muniru muzammilu mudassiru taha ya fi in dai banda wa'annan in dai muhammadu muhammadu muhammadu to hudu Allah ya ga dama ya faɗa shikenan ya zama kenan ambaton shi da muhammadu to hudu da sunan shi na ahmadu sau ɗaya haka ne sau ɗaya in ka haɗa muhammadu sau hudu da ahmadu sau ɗaya mujarradin suna na ma'aiki ba laƙabu ba ba alkunya ba kenan guda biyar ne Allah ya faɗa a ƙur'ani kuma ƙur'anin nasa ne manya suka ce mana a makaranta hikimar yin hakan shi ne shi ne gida yana da tsada ko mu ce ya fi duk wanda baki ba tsada suka ce su abu kuma in yi cika tsada bai zama gidan kowa da shi shi yasa sai ubangiji ya kankanta ambatonsa a littafin qur'ani saboda a tashi a kare cigiyarsa a nemo shi amma kana zanni abu ya zo gare ka bai cika yin daraja ba amma in ka je da kyanda zuban goshi ka samo inda ayi wasa sai ka ce ke awa na biyu ba rana wannan karkashin kare buce awa biyu na rana ke kina ɗaki ba ki sani ba yanzu kenan awa biyu a rana ne za a karkashi ne ne ita kuma ta jaji irin awa biyun da ranar ya gaka gare ya yi islam haka Allah sai ya koya annabi saboda annabi na da tsada sai ku kirga mana waɗannan ayoyin wannan wasu arziki ne da Allah ya wa kakan ma'aiki saboda shi kakan ma'aiki ma Allah sai ya mashi wata irin wasu irin wiƙaya wadda bai yi ma kowa ba ubangiji ya ce ya tsare kakan annabi ba zai kafurci yace bismillahir rahmanir rahim falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-latilin falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi falamma afala قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون wannan muke nema annabi ibrahim ya yi bara'a babu babu ki babu shirka dama bai fara ba kuma ba zai yi ba saboda me kaka ne na annabin da ya kowa tsarki muna samun wannan a sura ta shida lan'am aya ta saba'in da shida saba'in da bakwai zuwa saba'in da takwas Allah ya hana kakan ma'aiki ya yi ƙarya kowace iri ce, ya ce, Tallahi, la'akidan na asnamakun ba da an wallo musbirin, ya ce, Ina muku rantsuwa tun da na yi na yi, kai azar na hana ka sai da gumarka, na ce ka bar gina gumarka, ka basa ana sayarwa kaki, tallahi. ina muku rantsuwa la akidan na asnamaku akon a ta kofa kawai nake jira sai na shirya kaidin da zan rasar da allolin ku gaba daya wannan alloli sun kai gaza mutum dai dai ajalin allo da ya samu kofa me yayi faja'alahum juzaza nilla kabiran lahum لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكر هم يقال له إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلهم كبيرهم هذا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون maluma suka ce wannan wajen Allah sai ya tare halisha ga barazanar hukuma ga barazanar babbansa amma duk da haka sai kalmar da ake ce tauriya ita ba karya ba ce kai ne ka aikata da allolinmu wannan kisan wulakancin kame da su gudu-gudu kai ne da sai ya ce ni ne ko ya ce ba ne ga ban balarabe na buga zance ya yi mazance mararraba da bal iltirabul kalam ya ce fa'alahu kabiru ban da ku ku ba ku san babban Allah da kishi ba shi abun ku bashi a nan shi daya kan kana kuma fasa shi ne ya gaji da wannan raini kun daidai da kananun alloli ha to me sakon amma da wanda aka fara wanda ku tambaye in kanu yanzu ko a nan da a ji gaskiyan ko ni ne ko ba ka ga yadda aka yi kariya wa furcin da in ba makaranta ka koma ba sai ka shiga bala'i ka san an ce zaman dubai sai an riƙi dubai mara dubai babu shi babu bayi haka in dai kai za ka mu'amalanci addini to yanzu nan za ka kone ka kona Allah ya kare wannan halshe muna samu wannan a surar annaba suwa ta 21 Allahu akbar aya ta 26 afwan aya ta 62 da 63 muka karanta a sura ta 21 an biya ubangiji Allah ya sake yi ma wannan kakan na ma'aiki ya hana shi shakka a halarar Allah an ce masa dole sai an tafidin kafirci shi kuma na ɗauke da ruhi ya haɗi ma'aiki a alamun zarf alamun arwa ya haɗi cikin jikokinsa akwai Muhammadun Rasulullah to ba za a bari zai je wajen ba fa nazara nazaratan fil nujum fa qala inni saqim ina tafiya ina murna yau Ibrahim da Ida a gejin banna sai ta fi ido aka yi fitari sai ce inni ni da kuke kallo saqimun majinyaci ne kaga sai ya ce ban da lafiya a sakimun maridun nan ma manya suka ce Allah ne ya tari ya hana shi shakka a kai ikon Allah Allah da aime da shi yanzu na mai lafiya jim kaɗan ba ba shakkan wani muna samun wannan asusu wasa fati aya ta tamanin da tara ita ce sura ta talatin da bakwai. Allah ya sake hana annabi Ibrahim gazawa a ina a fadan kafiri zaka yaro ya ce alam tara ilallazi haja ibrahima fi rabbihi ana ce wallahu al-mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يهوي ويميت قال أنا أهوي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر يا جواد يا أوكا سركنا لكنغر قال الله لا nake kira kamar bauta idan ka ga an mutu shi ya kaci in ka ga an rayu shi ya rayu sai ce dun wannan kawai ina na Allah shi inda ya in dai wannan sai aka girin yari aka ɗauko mutane guda biyu ya ce aje a kashe wannan aka ce toron ka yi wannan kuma ku sake shi tafi garin sai kun kaga ni ta yi kaga na kar wannan kaga na rayuwa to falamma arafa annahu gadiyun da ya gane da wannan mutumin wani wani shaki da ne da sha shida da rabi ne ko da kwata to sai ya canza Allah ya hana shi ya gaza ya faɗi a fadan gwamnati sai ya ce fa inna Allah ya ati bi gamsi min al mashariqi fa biha min al magharib yanzu zaka ya nusu maganan kisa da rayawa kayi na gani to ga wata kuma wannan Allah nawa in ka ga rana ta mahudan ta shi ya kawo to kar ka bar Allah shi daya ya yi ta burge mutane kai kuma ka ke fito da taka ta yamma sai ce ga ta Allah Ibrahim tsohon yayi kai kuma ga taka sabuwa sabon Allah fabuhitan ladhi kafara kafiri yana kawai sai ki furfuce ya shiga ɗemuwa waye ma alibran wannan tanadin yanzu yanzu usulubin gaba ya karye yanzu yanzu kuma ya ji wannan sabuwa waye masa wannan darajar yana dauke da muhammadur rasulullah ubangiji ya tsare annabi ibrahimu daga shakka akan samuwar ikon Allah akan komai ya sallama yace wa qala ibrahimu رب أرني كيف تهوي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي wata ne bai ta ubangiji ina zuwa gwada mu don da kake raya abun wanda ya mutu Allah ya ce Ibrahim a walam kumi yanzu in ba ka gani ba kenan ba kai imani ba ya ce bala ya ya Allah na yi imani walakin bai zama inna kalbi ina so in na gani zuciya ta ilimi na ta ƙara gwaɗe nutsuwa kuma na iya taron banu isra'ila duk wani mai mutu in gaya masa ya yadda shi ne sai aka mace yadda aka mishin nan hakku zarba ta mina tsairi aka raya kun ga kenan menene a nan awalam tumin kale ce bala walakin ya dama inna kalbi Allah ya tsare shakka na kudurar Allah bai ɗansu a ran kasan ma'aiki annabi alaihi salatu wasalam muna samun wannan a bakara aya ta ɗari biyu da sittin sura ta biyu ke za ka jama'a musulmi abinda muke so mu tsaya shi ne annabi ibrahim yana da matsayi babban matsayi annabawa suna da matsayi hawa hawa wani ya fi wani wani bai kai wani don haka wannan biduna bayan an faɗa na Ibrahim na Ismail na Ishaq Yaqub na Abbas duka Annabi Ismail da ba kuma ta ba ya bar rekod wadda ba za ki breaking din har yau shine ganin sa ganin wuka a hannun babansa kakkarfa a dokan daji a kan fa'a amina aka ce yanka ka ba za yanka ya bunai inni ya ara fil manani anni azbahuka fanzur ma za ka re ya ɗana yanzu a nan ka shiga ka fita a tunaninka dan yanka ka ne in ji Allah ene ko yanzu a nan baban na yi shuru ya ce babu wani tunani kuma za a Allah ya faɗi abu ya abatis alma tumar fata ji duniya in sha Allahu min sabiri ya ce ai baba in Allah ya ce a yi komi da Isma'ilu ya baba ai sai yi kawai if alma tumar su abin da aka sa ka ko da sai an yi wani hukunci ma kafin yankan ya zama to menene ya zama to azgarbu qabla zab ya yi ta in dai zuwa ne saboda ne Isma'il kakan Muhammadur Rasul annabi rago ne to wuka kuma tana gani kakansa wuka ta sa a rabu da Allah a gida ne Muhammadu ji ne Ismail jini Ibrahimu a'a ya baba ayyan shine ba da nake ce muku abun mamaki wani da baba yake za a yanka shi ya ba da izini ya godiya ma yi da Allah ya sa za a mai da shi abin ba shi abin bin Allah ne shi a duniya zo a sa'a ne shi ya yi sa'a bai zama abun bin shaidan ba da shi da a ji Allah shi munna ta cika na ce to ni kuma ɗana awwalu na ɗauki nika ga kai kawai na dawo na sabu tsaban kwakwariya uwansa ta ce ya gaji ai jiya ma ke shi kullun nika a gidan nan shi kaɗai ne ke tuto na ce to wannan awwalu anya awwalu na a daidai aka nemo shi kwa ya kamata fa a duba kamfanin da aka kero a wurin nan ba ga wani ɗaya ce ya abashin almatumar ya baba in ce wuka a makogoro kai ka shi kuma a wuluna aban ba ke siyo ba kuɗin niƙan ba ce nemo ba ɗauka ta kai a niƙa su kawo kuma ta yi malmalan farko kwasan farko ma uwarsa mashi za ta zai don yawancin malmalan 'ya'yan mata take fara fitarwa kafin kuma mai gida saboda fashin rana kada ku ban da yunwa wai gara kai da ka sai da za ki to wannan awwalin ya da iri haka da rike tun da riga an ce in ka ga bakin malmala to da bakin gari haka suka ce ba ruwan mai tukawa gari komin bakan mata an gaba da farin gari malam farin mama komin komin bakanta ka ba ta farin gari malam ba ta ba ka bakin mamala to komi faranta kuma in dai garin baki ne malam dai ka rufe ido kafin ka kai hariwa amma ba za ka baki za ka yi saboda ne yana gun asali yanzu a wurin nan bai kai nika common nika ba maganar huda ba ba maganar kafku ba ba maganar haro ba ba shuka ba tuki ba ba girbi ba ba san kace ba ba yanka ba ba dauri ba ba rumbu ba daka ba su a kawai daukin kai nika ka dawo kan sai ga tsaba inda ka fita uwan ta ce ka gani wallahi bayan da ban yi da ke ba ya yi tsaki ya fita kuma ana isha da zo murku ya ɗauki budget ɗin ina O2 ne ina O4 ne gwargwadon dai level ɗin sa zai zo ya ɗauka to wai ba yaya wani ɗan ya ce a ji Allah a yanka shi ransa ɗaya ne wani ɗan kuma niƙa kawai ya ci kuma ana kallonsa kuma a gidan zai kwana kuma ji inda ya zaga da shi ɗan kai kaga kenan dole ka koma ka gani ya ka samu wancan ɗan mai kyau rabbi habli min as-salih kullum addu'a ya Allah ni ne Ibrahim naka girma ya kama ni ban ga magaji ba buzuna na annabta za a nabe ya Allah a ban magaji dan kiri dan kai kuma halaka ce ya Allah yanzu kan fa ko dan ko iri ma a bani shi aka ne ko maka awwal ni da ku dai mun tabbatar dole kanmu ya kulle wani da baba ya ce zai yanka ya ce wani da ɗauki nika ka kai ya ce ba kulle kai duka ‘ya'ya ne duka aure a haka annabi ismail ya ba da ransa a Allah saboda jika ne jika mai albarka zai biyo ta tsatsonsa to dole a fara da sallama wa Allah daga kaka annabi yaqub kuwa mu da ku mun san jarabawan da yake sai da ya kare yace inna ma ashku basi wa huzuniya ila Allah sai da ya zama makaho idon da yayi farwal saboda kukan jarabawa daga wannan musibar sai wannan bai gama hutawa ba sai wannan musibar ya zama bai gani sai da aka ba da riga annabi yusuf daga misira aka zo aka buga a fuskar aka da haka shi kenan idanu to me yasa yi makawo jaraba ake shi ma tun da annabiullahi muhammad ta salama zai zo ta jikinsu shi ma dole a jaraba halin duniya gidan jarabawa ce a duk inda mutum ya samu kai jama'a musulmi muna ci gaba da ebo a karar daga littafin ubangiji cewa kalma arrahimu wadda muke samu sifa na farko a cikin afuwan sifa na biyu a cikin basmala daga bismi allahi arrahman sai arrahim arrahim ita ce sifar allah wadda yake mu'amalanta zaɓaɓɓu kawai a filin kiyama sifar ita rahman tana da shimuli ta gane kowane samanni to arrahim din allah ya ga dama ya maimaita a wahayin ma'aiki cikin zuwan ƙura'ani cikin shekara 23 nan to Allah ya faɗi arrahim arrahim a karatunmu na fulatanci a gaban jikan ya kuma bautu ba wa malam umaru baba iyayi yadda yanzu malam abubakar ya je ya girka makaranta Allah ƙara masa albarka an karantar da mu arrahim alifi lamu are habalu ya nimara to ga wani bafulatanin ma ya taya ni karasa kun ga arrahim ce to Allah ya faɗi wannan Qur'ani to ɗari da goma sha hudu ne ya yi daidai da mene adadin yawan surorin da an tambaye ka adadin arrahim a Qur'ani nawa ne sai ka ce adadin surorin alkur'ani ɗari da goma sha hudu haka maimaita arrahim ya zuwa ƙur'ani ɗari da goma sha kalmar arrahamatu da rahamati da rahamatuna da arrahaman da arrahimina an kirga duka-duka sun maimaitu sau ɗari da ashirin a ƙur'ani yanzu kenan kun ga arrahim 114 saboda ta kiyama ce wacce amma ta duniya gamammiya ita kuma ita zama 120 akwai ƙarin shida kenan nake zato na shida ya karu akan adadin arrahim don haka Allah da iyawa da gwanintansa in ka zauna ka ɗauki tasbaha kana karatu kana kidayen abin da zan gaya maka nan duk inda ka ga duniya ko duniya ka rubuta duniya ko duniya ka rubuta ran da ka zo kalman duniya ta ƙarshe adadin da ka samu in dai ka yi karatun biddi wacce da kiki ka bi adadin a duniya ko ɗaya bai ƙaru ba in ka ƙirga al'afira. Ba ɗaya bai ɗaya. Daga duniya sai ina ne, to adadi. Wannan manya sun ba mu fi a matsayin amalul manzili muka je muka sha wuya. Shi sa wannan kuma da a baku ne don a koya muku yadda ake kama kifi ma da yau na yau kan ka dinga cin kifi kana gyatsa wata ya kace kifin ma dukkan saboda baka san da wahalan ba amma ran da ka shiga koma ba ka fito da kyar kai karo da wani tarwada mutum mutum ba ba mutum mutum ba wannan naman kifi zai kare kima kaka wannan amul manzili duk wanda ya je zauna ina so ya san to nawa Allah ya faɗi lahira to ya samu adadin sunan Allah ya faɗi duniya a Qur'ani ya buga ɗaya kuma ya samu ɗaya sannan ubangiji ya faɗi a shayatin ashayatin ashaitan in ka zauna da qur'ani min baqariha ila nafi'a kana yi kana kirgawa ashaitanu ashayatin ashaitan in ka samu adadin kaji kaji kaji kaga babu kuskure haka ne to shine kuma adadin da Allah ya ambaci almala'ika ɗaya bai ɗaya ba adadin lafazin a shiyatsai wace ta adadin lafazin almala'ikatu wa malaka akwai wakannin malaki shi ma wannan buga buga na farko zai ba ka riban gane da kai alhamdulillah da za ka zauna ka ce to bari ka irin kalmar الموت الموت مثال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت كيف موت والحياة لماذا ليبلوكم أيكم أحسن أملا إن كذونا كدي قرآني من البصرة ila minal jinnati wan nas in ka samu kalman adadin da Allah ya faɗi al-maut al-maut al-maut in dai kaji kaji kaji ma at-tafakkuri wa tadabburi kaga haka ne ko kuma shine adadin kalman al-hayatu a Qur'ani ku ga yadda Allah ya yi wannan zubi ɗaya bai fi ɗaya ba a adadi ɗaya bai kasa ɗaya wannan na cikin akarar na alkur'ani kuma al'ijaza a ta'aji wannan ƙalubale na adadin sirrin ƙur'ani a tsarakar ga mamaki ya kullo ma a jarabawa ana faɗan yanzu ake dama an wuce kawai wata ran kana aji ya ce to yanzu ba wanda zai ci karshen takarda sai wanda ya gaya mana cikin ƙur'ani ko nawa kaza shi kenan sai kunna wayar su ko dama ka ta da sai ka jawo shi kawai sai ku yi nufi Allah ina tambaya ne kaza kaza ke oke shiga nan fito sai ka rubuta ka ne amma yanzu kana kallo kaman bata taso ba kuma ta taso a jumlatance mun ce za mu ke faɗan gwarazan ƙur'ani kuma muna faɗan asararu na ƙur'ani har mu zo kuma mu nitsa ƙur'ani ya zamanto mana magani to yau dai ba mu je kan tsari ko ɗaya ba sai karatun gobe saboda malam bakar ya ishara mintoci sun ɗauko tafiya amma dai abinda za mu rufe da shi shine littafin mu magani littafin mu magani tunda Allah ya kira shi magani ba ɗan da zai ce ba magani ba ne yadda magani ne hissan magani ne ma'ana magani ne dunyawiyan magani ne barzakhiyan magani ne ukhrawi wannan na tambaye ku nake ce muku ni dai wannan abin da rannan malam sani ya zo da face mask nake ce ni ina nan a ajandan kura don kura ba ce jirgi da ƙarfi ake samu ta gane takura ne hana mata rayuwa ba a ruwan sai duk mai wasa da kura ka tambaye shi malam na ga ka fito maciya da kura amma an mata takon kwace wai kagin da take cije ne kagin nake to abin da kura a kyauta ma sai an ta da kura da ita ni kuma a ce wai shi ne zai kare ni kan na mutu layan fa na mutuwa ne kar fa ka mutu ne amma kanta ne kuma ka zala laqad ja'aku wani ya ce maka kai mushrik kuma suna kallon ka da wannan zallan shirkan bai tausaya maka ba in ka sha ruwa ka zanna a ɗaki ka ga yadda aka haramta maka ganin mutuncin ƙur'ani aka haramta maka tawassuli da shan ƙur'ani aka baka yaji wanda matanka ta ɗinka da ake sa a bayan kunnuwa akwai teki ne babu komai an tofa aya babu aya an barbaɗa garin garahunu ne an sa ɗaci ɗan kila ne an sa saiwan lagil bali ne an hada da kaucin maje ne an saka da ganyen gwanda ne akwai ganyen dalbajiya ne akwai tsamiyan ɗera ne akwai gadalin gida ne akwai ɗaci ɗan kila ne malam zallan yajin ne a kai da inda ba ka so ka mutu to an gano kan ce mana fice ka malam kai ka auna ka da irin wannan haɓa malam kai mai wahayi wadaka in mun yi dariya kuma in mun sana a daki sai mai ku wallahi kuka sosai in dai wannan danta ne shi kadai aka bani babu komi babu aya babu sura ba feshi ba gari ba komi ba amma na yadda ba dan mutu ba wallahi inda ina kuma na yadda in dai ba sa ba dan mutu to kaga wannan bala'in da ba ta fala ai ka san nisan ka da qur'ani kaga muna so mu ce Allah ya mana magani kuma Allah ubangiji ya taimake mu za mu zo mu fito da abubuwan da magabata suka rike a qur'ani kuma Allah ya musu waraka mu kuma magadan su ne mu ma Allah ya sa mu shiga jiya kowa sai ya hada a niyoyi malam Allah ya ji ta'aziyar a Sheikh Abubakar Al-Kulafi ai an mana rashi ma azuma babban mahaddacin nan na diwani Sheikh Abubakar Al-Kulafi amma ki ba wane ne ba ko to duka Allah ji gan ya duk wanda ya tsara ku Allah rahama mata kuma ɗazuma na samu labari tsohon shugaban riyadu islam malam abdulhadi ismaila ko ma yake su taro allah ya taimaka kuma jiya kuna ji mai anguwa sanusi na makera ya ce mai girma hatso yaron yau kwana uku allah ya kisa yanzu kuma na dawo da gaduwa almajira ta aishatu kar alhaji wanka matan garba abbakar da tsoho garba biyu ita ma ta to duka dai kowa na an mashi rasuwa mazan da matanmu muna da jinsi a cikin ku cewa Allah ya jikan mu ma Allah ya jikan mu Fatiha ma salatul fati Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mun gode to Allah ya muku albarka to Allah ya muku albarka to Allah ya muku albarka to Allah ya muku albarka